إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman halarta a wannan majalisi a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa don ci gaba da karatun wannan littafi na tafsiri mai suna taysirul karimur rahman fi tafsiril kalamil mannan wanda muna cikin suratun nu za mu tashi fadar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ambatakum min al-ardi nabata ko ha wallahu ambatakum haka ne ina ne za tashi والله جعل لكم الأرض بساطة Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanya muku ƙasa tamkar shimhuda, ai mabsutatun, shimhudadda, muhayyatun, wacce aka shirya ta lilintifa'i biha domin amfani da ita. Allah ya shimhuda muku ƙasa ya shirya muku ita domin amfaninku, wani abin da za ku yi na amfani a kanta za ku yi. za ku yi noma a kanta za ku gini ruwa a kanta za ku yi ginin gidajenku a kanta dukkan za ku yi tahiya a kanta duk wasu abubuwa na amfani za ku yi a kanta Allah ya shirya wannan ƙasa ne domin wannan ko litasluku minha subulan Allah ta'ala ya ce saboda ku dinga shiga hanyoyi a ciki fijaja lungu da saƙo ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa muku ƙasa ne ya ba ku daman yin haka ya ba ku daman ku shiga lungu saƙo a cikin wannan ƙasar ku yi noma ku yi shuka ku yi gini ku zauna akan banta ba tare da ta girgiza da ku ba yi tasluku minha don ku shiga daga wannan hanya subulan fijaja hanyoyi waɗanda suke daban-daban ma'ana ko'ina falaula annahu basataha in ba dan Allah ya shuhuda ƙasar ba lama amkana zalika da wannan bai yiwu ba da ba iya shiga cikin ƙasa ba iya tafiya akanta ba iya noma akanta ba iya yin gini akanta bal wala amkanahum harsuwa ma'ana hannomanta ma da ba zai yi ba ga mutane wa garsuha da kuma dashe dashe itace a ciki wa zar'uha da shuka abubuwan shuka a kanta walbina da ba a iya gini a kanta wasu kona ala zahariha da ba a iya nutsuwa akan ban ƙasa قال نوح annabi nuhu ya ce shakiyar lirabbi yana mai kai kuka wajen ubangijinsa ya ce inna hadal kalam lalle wannan magana da nake yi wal wa'az da wa'azi wa tadhkiri da tunatarwa ma naja fihim wala afada bai aifar da komi ba a cikin su sannan kuma bai fa'idantar da komi ba wa'azi da magana da tunatarwa da dukkan waɗannan bayannan ba su haifar da komi a cikinsu ba ba su fa'idantar da su komai ba rabbi ya ubangiji innahum a sauni su sun ma saba min fi ma amartuhum bihi a cikin abin da na umarce su da shi sai suka saba wattabaru suka bi man lam yazidhu maluhu wanda ma'ana dukiyarsa wa waladuhu da 'ya'yansa ba su kara masa komi na illa kasara face tabewa ai asawur rasulan nasir sun saba ma manzo mai nasiha addalu alal khairi wanda yake nuni akan alkhairi wattaba'ul mala'a wal ashraf suka bi jama'a da wasu manyan gari masu fada aji alladhina lam taziduhum amwaluhum wanda dukiyoyin da Allah ya basu ba su kara musu komi ba wala auladuhum ko ƴaƴan da Allah ya basu illa kasara face halaka da tabewa da aka sai suka bar manzon da Allah ya aiko su ya aiko shi zuwa gare su domin ya musu nasiha sako daga Allah suka yi watsi da wannan sai suka bi masu faɗa a ji a cikin garin nasu ma'ana suka bi manyan su waɗanda suke akan bata masu dukiyoyinsu masu ikon su wanda dukiyoyin nasu da ikon nasu da ƴaƴan nasu su kara musu komai ba sai halaka ko ai halakan halaka wa tafwitan lil arba da kuma rasa riba ma'ana ba su ci ribar rayuwa ba sun yi asarar rayuwa fa kaifa bimanin qada lahum wa ta'ahum su waɗannan manyan garin dukiyoyinsu da 'ya'yansu da sarautunsu ba su ƙara musu komai sai halaka da kuma kubucewar dukkan abin da yake riba ne shine wata furitan lil arbahi da kubucewar dukkan abin da yake riba ne na rayuwa to su kansu sun taɓe sun halaka fa kaifa bi manin qada lahu to kaka ga wanda ya shayu gare su waka a huye musu biyayya shi ma ya taɓe ya halaka wa makaru makaran kubbara Allah ta'ala ya ce sun shirya makirci babba ai makaran kabiran baligan fi mu'anadatil haqq shiri wanda yake mai girma wanda ya kai matuƙa wajen taurin kai dangane da gaskiya suka ƙi gaskiya wa qalu sai suka ce lahum ga mabiyansu da'ina ila shirki suna masu kira zuwa ga shirka da Allah muzayyinina lahu suna masu kawata shirka suna nuna shirka shine abin yi shine abin kawa shine abin ado suka ce musu la tazarun na alihatakum kakku kuskura ku bar abubuwan bautanku ma'ana fa da'awhum ila ta'assubi suka kira su zuwa ga ta'assubanci alamahum alaihim min shirki cewa su riki abin da suke akan shi na shirka kasu bar shi وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون كسبر أبن سكا غادا جماعة يفنسوا معنا إيا ينسوا وإن سكي نفرقوا أبن سكا غادا كاكين كاكين سريكيش كودا كودا شابا مع الدين ثم أينوا آلهتهم سنسي سكا أينا allolin nasu faƙalu sai suka ce wala tadarun na waddan kakkubar waddan can baya mai bayanin waddan da suwa'an da ya gusa da ya uka da nasara dukansu asalinsu mutanen kirki ne wanda sun ada mutanensu akan bauta wa Allah da abin da ya kama da haka bayan sun rasu shaidan ya kawata musu su yi hotunansu su aje su rika tunawa da su haka ake haka ake sai da ilimi ya yi karanci jahilci ya yadu sai shaidan ya ce wa waɗanda suka zo daga baya waɗanda hotunan da kuke gani su ne abubuwan bautan abin da iyayenku sai suka ce la ta zarunna wala ta zarunna waddan kan kubar waddan wala suwa'an balle suwa'an wala ya wusa haka ya wusa kan kubar shi wala ya'uqa haka shi ma ya'uqa kakku bar shi wa nasra haka nasra shi ma kakku bar bauta masa mala yace wa hadhihi asma'u rijalu salihin wa'annan sunayen mutane ne nagari lamma matu lokacin da suka rasu zayyana shaytanu liqaumihim sai shaidan ya kawata ma mutanensu an yi sauwiro suwarahum cewa su yi hotunansu liyan shiɗu bi za'amihim domin su rika samun kurash bi za'amihim da riya wasu don su samu mai nishaɗi da kurajin bauta ala ta'ati akan ɗa'a ga Allah idan ra'auha duk lokacin da suka ga waɗannan hotunan nasu sun matsala al'amadu sannan lokaci ya yi tsawo waje a gaira ula'ika wasu jama'a suka zo waɗanda ba waɗannan ba faƙala lahum shaifan sai shaidan ya ce musu inna aslafakum lalle waɗanda suka gabace ku kakannin kakanninku kanu ya abu donahu sun zamanto suna bauta ma waɗannan hotunan ko ويتوسلون بهم سنا ين توسلي da waɗannan hotunan ma'ana suna neman wani abu ga Allah ta hanyar waɗannan hotunan wabihim yasquna al-matra da su suke neman a shayar da su ruwa suna zuwa waɗannan waɗannan hotunan su riƙe su in sun samu maimakon su ma'ana su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da shaidan ya bawata ma waɗanda mutane ko? ba abadohun da aka sai suka bauta musu wali hada ausaru asa'uhum saboda haka sai manyansu suka yi wasiya littabi'ina lahun ga masu bin su Allah ya daru ibadata hadhihi al-asnam kada su bar bauta ma waɗanda gumakan annabi nuhu ya ce wa qad adallu kaseeran alhali kuma sun batar da da yawa daga cikin mutane ai wa qad adalla al-kibaru war ru'asa'u bi da'watihim haqiqa manya da sa da shugabannu na waɗannan mutanen sun batar da yawa daga cikin mutane bi da'awatihim da irin wannan kiran da suke ma mabiyansu sun batar da kasirin min alkhalqi da yawa daga cikin halittu wala tajidu zalimin illa dalala Allah kada ka kara ma azzalimai komai in ba bata ba ay law kana dalaluhum inda inda da'awati iyyahum bi haqqin lakana maslaha ma'ana law kana dalaluhum inda bata su da kasance inda da'awati a wajen kira na iyahun da nake musu bi haƙƙin da gaskiya lakana maslaha da ya zamanto gyara gare su amma tun da ba su gyaruwa to Allah kada ka ƙara ma'azzalimai kome sai bata aka ce wannan ya samu asali ne a lokacin da Allah ya ce ma'annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ya kai annabi Nuhu yanzu fa babu sauran wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai dai wanda ya riga ya yi imani ko kenan yanzu an tabbatar musu dai mutanen su halakakku ne saboda haka sai wannan addu'a cewa Allah kada ya kara ma azzalimai komai sai bata tunda inda a ce batan su ya zamanto a wajen kiran da yake musu da gaskiya da suna da raman shari'a da ya zama to gyara a gare su ولكن لا يزو لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا دلالا babu abin da suke karawa da shi game da wannan kiran da manyansu suke musu face bacewa ai falam yabqa mahallu mahallun lina jahihim babu wani wuri na tsiransu da ya rage wala li salahihim ko kuma wani wuri wanda yake na gyara a gare su ma'ana batattu ne don haka ka tsara batar da su ko walihada kurka sa siyan sai ana gamu walihada saboda haka zakarar lahu azabahum Allah ya ambaci azabarsu da ya musu wa uqubatahum da kuma uqubarsu ma'ana azabarsu ad-dunawiyya wadda ta faru gare su a nan duniya wal ukhrawiyya da kuma ta lahira fa qala sai Allah ya ce mimma khati'atihim saboda wannan gangancin nasu ugruku Allah ya ce sai aka nitsar da su fil yammi a cikin teku allazi ahata bihim tekun da yazo ya kewaye da su da Allah ya ce ma annabi nuhu ya jirgin ruwa ya ɗauki waɗanda suka yi imani da shi da dukkan dangogi na dabbobi namiji da mace waɗanda suka shiga wannan jirgin su kare suka tsira shi yasa aka ce annabi nuhu shine uban mutane na biyu baya annabi adam mu mun duk muna daga cikin zuriyan da suka shiga wannan jirgin in ba dan wannan da ba a same mu ba waɗanda suka shiga cikin jirgin annabi nuhu alaihi salatu wassalam su kaɗai ne suka tsira to sai Allah ya ce saboda wannan gangancin nasu uguriku aka durmiyar da su fil yammi a cikin teku Allah zai a haƙa bihim tekun da ya kewaye da su wannan ita ce azaba su ta ta nan duniya fa udkhilu daran ko sai aka shigar da su wuta yana bayan sun mutu aka tafiyar da me aka ce shi kukurinsu a cikin teku cikin nutsewa su kuma rayukansu aka kai su wuta shi ne fa'udukhilu nara ko sai aka shigar da su wuta fa zahabat ajsaduhum fil gharqi sukukuninsu sai suka tafi a cikin nutsewa inda ma'ana cikin ruwa kifafai da sauran namu suka canye abin da jikinsu wa arwahuhum lin nari wal harb su kuma rayukansu sai suka tafi cikin wuta da kuna aka sa su cikin wuta ana yi musu azaba wa hada kulluhu wannan duka bi sababi khati'atihim saboda gangancin su allati atahum nabiyuhum nuhun wanda annabi nuhu ya zo musu da waɗannan abubuwa da suke yi na ganganci yanzuruhum anha yana musu gargadi game da su su bari wa yukhbiruhum yana ba su labari bi shu'umiha da shu'umcinta ma'ana abinda zai biyo baya ko kuma abinda waɗannan laifukan za su jawo musu shine bi shu'umiha wa su'i magbatiha da kuma mummunan abinda zai kwantsamo musu na waɗannan musibin farafado ma kala sai suka ƙi abin da annabi Nuhu ya faɗa, hatta halla bihimun nakal sai da wannan azaba ta sauka a gare su. Falam ya jado da min dunillahi ansara lokacin da azabar ta sauka ba su samu wani mai taimako ba koma bayan Allah yan tsoro na waɗanda za su taimake su hina na zala bihimul am lokacin da al'amari ya sauka a gare su al'amaru mafi ɗaci, wala ahadin ba su samu wani ba, ya ƙuduru yadda yake da iko ala an yi aridal a walƙadar, a kan ma'ana ya gitto ma abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara, ba su samu wanda zai kare su ba, da azabar Allah ta zo. Wakala Nuhun, annabi Nuhu ya ce, Rabbi ya Ubangijina, لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Allah kakkabar aban wannan ƙasa wani kafiri mai kai kawo an ya duru ala waje al'ardi wanda zai rika kai kawo aban ƙasa Allah ka halaka shi ko aka ce wa zakarar sabab sai ya ambaci dalilin da ya sa ya ce haka fi zalika a cikin wannan faƙada sai ya ce innaka in tazarhu ya Allah in kabar kafirai na kai kawo yudillu ibadaka za su batar da bayunka su kuma daman ka rige ka ce ba wanda zai so babu sauran mai imani yanzu bayan waɗanda suka rige suka yi imani da haka kenan in suka rage abin duniya wala yalidu ba za su aiki kowa ba illa fajiran sai fajiri kafaran mai yawan kafirci to da haka Allah ka karar da su ai baqa'uhum mafsadatun mahdatun mafsadatun mahdatun wanzuwarsu banna ne tsantsa kenan barin su a duniya banna ce tsantsa lahum gare su wa li ghairihim da wasu su wanda su da man batattu ne kuma marasa arziki ne in an bar su banna kawai za su yi ta yi kuma za su zamanto fitina ga wasu su ma'ana za su batar da mutane don haka Allah ka karar da su wa inna ma qala nuhu alayhi salatu alayhi salam zalika saboda annabi nuhu ya faɗi wannan ne li'annahu ma'a kasrati mukhalatatihi iyahum saboda yawan cuɗanya da yake da su wa muzawalatihi li akhlaqihim da yanda ya fahimci ɗabi'unsu da halayensu alima bi zalika da wannan sai ya san natijata a amaluhum a amaluhum sakamakon aikin su kenan an bar su ba wani abin da babu wani sakamako da za a samu akan su banda banna su yi ta banna kuma su yi tabbatar da bayan Allah da haka kenan wanzo su a ban kasa bai da wani albarka bai da wani amfani hada saboda haka istajaba Allahu lahu da'awatahu sai Allah ya karbi addu'an annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ko فأغرقهم أجمعين سي الله ينسد سوء تكن تيكو غبادا ينسو ونجا نوحا ومن معه من المؤمنين النبي نوح da waɗanda ke tare da shi na daga muminai su suka tsira rabbi ghafir li yace ubangiji ka gafarta mini wa liwalidayya da ma'aifaina ma'aifana guda biyu uwa da uba wa liman dakala baitiya mu'minan da wanda kuma ya shigo gidana yana mai imani khassal mazkurina ya keɓance waɗanga da aka ambata lita'akku da haƙƙihim don nuna ƙarfin haƙƙinsu waɗanda suke da ƙarfin haƙƙi iyaye da kuma ne mominai wata ƙadimi birrihim da gabatar da biyayya ga ma'aifa sun ma'ammama du'a sannan sai ya game addu'a ta ƙala sai ya ce walil mu'mini da kuma muminai walmu'minati da kuma muminai mata janar walil mu'minina da sauran muminai maza walmu'minati da muminai mata wala tazidu zalimina illa tabara Allah kanka tsara ma azzalime komai sai dai asara shine khasaran asara wa damaran da darkaka wa halakan da kuma halaka ko idan kaga waɗanda suke da haƙƙi mai ƙarfi wanda ya kamata ka fara addu'a ko ki fara yi musu addu'a ma'aifa da kuma iyalin gidanka sannan kuma sai ka biyo da sauran musulmi na wata an bayyanta wannan kenan tamma tafsir surat nuhin alaihi salam walhamdulillah tafsirin surat nuh alaihi salam kula mura tafsirin surat nuh alaihi salam ya kammala ko godiya ta tabbata ga Allah saboda haka kenan wannan shi yasa aka ce wannan suratu suratu nuh Allah bai ambaci wani abu a cikin ta ba ce kissawa eh eh ba ce kissar annabi nuh alaihi salatu wassalam saboda haka kenan annabi nuh alaihi salatu wassalam yani ya kasance wanda ya samu shekaru masu yawa a cikin mutanensa amma duk da haka suka imani da shi sai 'yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ma'ana ya yarda sai imani da wannan muke cewa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh